من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله a yau talata ashirin ga wata rabiul awal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama takwas, wadda kuma daidai da ɗaya ga watan Septemba 2022 muna ci gaba da karatunmu a littafin na riyadu salihin eh haka na ce ne sis na ce ko tu na ce to sis ne haka na ce amma ne a kailin ba a ji sosai ba 26 ko? darasinmu na sha hudu kenan yawan Allah ya yadda muna kuma karatu ne a kitabu sabar ko babu sabar babin da yake magana kan haƙuri da mahimmancinsa da kuma jawaban da malam ya kawo kafin shiga babin na cewa haƙuri kala uku ne mun karanta satin da ya gabata za mu tashi kan hadisin an abi yahya suhabi nisnan radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابره الشراء شكر فكان ذكر الله وإن أصابه الضراء صبر فكان كر الله رواه مسلم حديثي ما مسلم يروي توشي daga sahabi abu ya haya sahabin sinan da ga da cewa sahabin rumi Allah kara masa yadda qali yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini akwai abin mamaki akwai abin burgewa a ciki al'amarin mu'mini akwai al'amari na mamaki ko na burgewa a cikin sha'aninsa ya ce inna amrahu kullahu lahu khairin shi mumini dukkan al'amarinsa duk abin da ya same shi a duniya to yana zanto masa alkhairi a ƙarshen lamarinsa ya ce wale zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samun wannan irin matsayin duk abin da ya same shi a canjin yanayi da juyawar zamani da kai kawo din yau da gobe amma shi alkari ne a gurinsa baya yin asara ya ce sai fa mumini in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in asabar husarra in ya samu buɗi yalwa arziki lafiya jin daɗi asarra ya samu jin daɗi da samun kuɗi samun abin da yake bukata ya ce shakara sai gode wa Allah fa huwa khairullah kuma sai samu lada ya zama alkari a gare shi bai na sabo darra in kuma kuncin rayuwa ya zo ko jinya ko talauci ko rahin ciniki ko rashin kaza ba daɗi babu ta zo masa ya ce sabara kuma sai ya haƙuri fahuwa kairullah haƙurin da ya shi ma taranto masa ya samu alkairi kenan shi mumini bayan asara duk abin da ya samu mumini ba zanto masa asara shi kullum a cikin riba yake ina fata an gane shi yasa labudda sai ka taka nemi ilimi na addini ilimi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka sanya ya za ka yi rayuwa domin shi kadai zai faɗa maka yaya ake rayuwa ya kuma ke ribantar rayuwa wannan suka ci hadisi ne mai matukar muhimmanci da kuma tattaro dukkan alkhairan duniya da lahira na fata an gane domin in mutum ya samu ni'ima da jin daɗi da yalwa a galibin lokaci zai ce alhamdulillah ko kuma zai ce ya gode wa Allah zai ji daɗi din mai alaƙa da imani da haka yake faɗa to suka ce amma ba fa wannan kaɗai ba ne ka ce kawai ka gode wa Allah kaɗai ba shi ake yi ba shi kaɗai isa ba dole sai idan ka samu yalwa wannan ni'imar da ka samu in ma ta dukiya in ma ta lafiya ko lafiya ba ba ni'ima ba ce ba fa kaɗan ba ma ba za ka gane me lafiya ba sai baka da lafiya kaga abin da kake so ka ci ajiyar ɗazu in ka ganshi masa kaje kaman zaka yi amai ka wuni ka rasa me zaka ci a duniya tashi tsaye ma ga gare ka kuma kuma malaria ko tabar kadai fa banda masauran bala'o na jinyoyi Allah ka ba mu lafiya ka kuma yaye cututtuka ya ubangiji Allah to duka ni'ima ce to wannan ka gode ma Allah ka ce alhamdulillah lalle abin da ake so mumini yake kenan amma suka ce bayan ka gode wa Allah da kalmar bakinka kuma sai ka gode wa Allah da gabbanka ma'ana kai aiki a ga aikinka da kake yi na da'a ne wa Allah na kuma nisantar abin da Allah ya hana ne duka wani yana da cikin godiya ga Allah idan ni'ima ka samu ta kuɗi ko mulki ko matsayi bayan ka gode wa Allah ka riko kuma da ibada da aikin da'a to kuma sai a ga kana taimakon wanda ba shi da wannan ni'imar ka san masa wannan ni'imar da Allah ya baka na fata an gane ka san wani daga cikin mutane ya samu kuɗi maɗuɗin kuɗi lokaci ɗaya amma ba zai faɗa kowa komai ba ba kuma za ga alamun kuɗin a wurin shi ba shi ba zai ci ba ko ba zai ba kowa ya ci ba kawai sai ya fuska ko za ka gane wannan lokacin da ka rinka turawa mutane kuɗi lokacin gwamnatin bahari allah masa rahama wani kuɗi wai kuɗin corona ko mai ɗin nan kawai mutane tura masa dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ta gaji shiru kawai ba zai fuska amma a jiya ana hira kwata zagin gwamnati kaza kaza kaza kuma an tura masa kudi kai shuru ba ka saka yi ba to kaga wannan ba ɗabi'ar mumini ba ce in ka samu ni'ima in kudin ne bayan ka gode ma Allah ka yi aikin ibada ka kiyaye farillai kana na fulfuli kuma sai aka kana yin sadaka kana yin kyauta yan uwa abokan arziki makota dangi kowa ya ga cewa lalle wani ya samu ta ni'ima to dukkan zai daga cikin alamu na gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya ma idan ilimi ma Allah baka ka karantar da waɗansunka su fahimta abin da ka fahimta na wannan ni'imar da Allah ya ma ta ilimi ka gane sunna ka karantar da mutane su gane sunna su kauce wa bid'a ka ga abin da ya faru a yau din ko an taro mata da yara ƙanana ai ta yawo da su a gari ga zafin da ake da shi ga kishirwa ga wahala kuma an ce musu addini suke yi ana ta kiɗa ana ta rawa in wannan ne addini duk wannan karatun za zuwa rinƙan shi a in towa da tuma za ka rantar kiɗa sayan kuya mutum kiɗa duk abin da ka buga ko kiɗa zai baka sauti ai to haka ka karanta da mutane sunna su gane menene sunna su zauna a gidajen su mata a sai ki tasbihi ki ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko mazalla yake ce matarsa wata rana ya fita sallar asuba kafin ya tafi tana zaune tana lazuminta ya je sallah ya gama abin da yake aka mutane karatu mai mafarki aka fassara masa kowa ya gama gari ya waye ran ta fito ko gidansa sai sa matarsa a gun da ya bar tana zaune tana lazi ya ce kina nan dai kina ta fama ta ce ina nan ya manzon Allah ya ce to bayan rabuwar mu da ke na faɗi wata kalma guda uku ladan abin da na faɗa ya fi naki so balinki ta ce mazala mai ka faɗa ya ce na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinati arshihi wa midada kalimati sallallahu alaihi wasallam kaga sai faɗa mata alkhairin duniya da lahira kalma ce guda uku yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinati arshihi wa midada kalimatihi ya koya matarsa yace da ya faɗi wannan kalmar ya fi nata da ta yi gaba ɗaya ko da dubu ta yi wannan shine sunnar manzon Allah kuna karantar da mata da dattawa a cikin gida tsohuwa tana zaune a gida tana ta fama da tarbinta ba na addu'a ta duki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinati arshihi midada kalimatihi in ya mata nauyi kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kace astaghfirullah wa atubu ilai gashi nan addu'o'in manzon Allah ba su kare ba ina fata an gane to suka ce in ka samu duk wani alkhairi bayan ka gode wa Allah da fatar baki kuma ka yi aiki da gabbanka a gurin yin farilla akan lokacinta da yin nafulfuli bayan farillai kuma sai a samu kana yi wa mutane ihsani da ni'imar da Allah ya baka ba kawai kai shiru ka shaƙi dala a aljihunka da akawun ɗinka kana mutane kallon gara kawai suna ta dariya kaga ta maka wallahi ka sannan ana shan kiro ka ce ai mu ne a can karshe ma ko kuma ƙarya yake yi ai ya samu kuɗi amma ba zai bari wai a sani ba don kar a roƙe shi to wannan ba daidai bane suka ce larabawa duk wanda Allah ba shi nema kan mutanensa in baya musu ihsani to sai a waye gari Allah ya san wadata da shi ba sa buƙatar komai shi ko faman kana zu fadalin fayabkal ala qaumihi yustagna anhu Allah baka ilimi kaje karantarwa an yi tafinka ba kai ba shi kenan sai awa gari mutanen masu mance da kai daga ba ko gata a zo aka ta ce ba a sanna ka Allah baka kuɗi baka isani baka tausayawa baka flashing baka haka kawai ba sani baka ba ku tafa kawai ga mutum kuɗi a jiwinsa ko za ku gaisa kawai ka dunkula wani abu kawai ku tafa yaji kuɗi a gare cire kamar tsohon ɗan sanda to duka baka wannan abun sai awa ya gari duk komanka ba a bukata ba kuɗin bane an bar ma an haƙura haga shi ganin ka shiga hukuma sannan baka da kuma kima a gun al'umma sannan har a gurin Allah ma baka da daraja saboda kai marubuci ne to ba a san mutum to mai rowa na ni'imar da Allah ya bashi yace sai gaba ta bi shine idan wani abu ya same shi na rashin jin daɗi kuncin rayuwa rashin kuɗi rashin ciniki kakanikayi talauci ko jinya ke sabara sai ya haƙuri ba zai na kai ƙarar Allah gurin mutane ba haka ɗabi'ar mutanen mu na rutu Najeriya galibi mu mutuka cewa alhamdulillah ba ya abubuwa ta ka ai Najeriya mala da zai wani muna gamin game da shi ba muna gaisa ta mun wai malam nace na'am wallahi kin kasan ajin mulkin ci ah haka kawai ce mun wallahi wai ajin mulkin ci ah to ni zaka ga kuma ni soja ne to a'a ita a da Allah ka bari wannan magana da Allah ka tafi ka wannan ka gani wai aljin mulki saboda me wai ba shi da kudin za aljihunsa kuma ka za kalla abin ka nitsu bai nemi kudin bane bare Allah ya bashi shi kuma sunnar Allah komai da ya saka a duniya sai ka neme shi sai Allah ya baka laraba suka ce man jadda wajada duk wanda ya nema ya fafata zai samu koda kaɗan ne ko ba ka bane to ba abin da yake da sana'a kuma ka ce baka da kuɗi baka nema ba bare ka samu amma na maganar wai ai kaza wani zai taimaka wa dama a yi busa ƙaho ta gasan busa ƙaho kuwa ta sun kyama fa motsi kaɗan cika a muna shan duka to zai ƙare maka wallahi duk abin da ka kira kanka sai ya tabbata a gare ka za ka saba da cewa alhamdulillah ya gari ta alhamdulillah to sai Allah ga zuciyarka sai gana maka yalwa na arziki din Allah ganar da mu kaji to sabara sai yayi hakuri baya kai kukan Allah gurin mutane baya kai karan Allah gurin mutane ni ban da lafiya kullun jinya nake fama da shi kullun kaza kaza kaza to ya daura maka Allah ne jarrabe ka da shi me ya kuma sakatinka ne ma ina fata an gane Allah ya dishinka in sauro cije ka za ka yi malaria sai kuma ka zauna kake ta hira a bakin titi sauro cije ka sai ka yi jinya to ya daura ma sai ka daura kanka da kanka da ka gudu ka ga gidan sauro ka shuru da mahutun ka kai hakuri shikenan ba kuma da sauro ba kuna gane ba karka je ka ci abu mai manda mai kaza mai kaza ba ka shan kun ruwa da yawa ka je ka ci wasa ta kama ka kuma ka tana daura maka ba Allah ba daura maka duk galibi suka ce haka ne ya kirtsin da yake fama da mutane to ka gani wani masifa masabuwa wanda yake cewa shi mumini shine wanda zai waye gari duk wani abu da ya same shi na alkhairi yana godewa Allah da godiya da harce godiya da gangar jiki sannan kuma yana yi wa mutane ihsani game da abin da ya bashi idan kuma jinga ta same shi baya zagin zamani zaka da kai wannan zamanin na malam bala'in ya yawa manzo Allah ya ce mutane inji ubangiji suna cutar da Allah ta hanyar zagin zamani shi kuma Allah shine zamani ko kaje wannan shegin zamani ba zagin zamani ba zagin zamani sai daga cika mutane yanzu ba abun sai yawa kaza kaza in ma hira kake so kai kenan dan dole amma dai ko me ya same ka inna rahin jin dadi ne Allah ya faɗa mana cewa dama zai jarrabe ka me bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin al-amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabiri kaga maga ta ko in ka shiga kuncin rayuwa ka ne ma bai yiwu ba baka samu ba sai ka dauki addu'o'i kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qlib li karamin ha kuma ka tsara bada tunaninka yanzu nan nayi ban samu ba to bar kuma nayi nan kar ka sare ka fita kawai ka nema din Allah kuma zai baka hanyar Allah tana da yawa ina fata an gane to wannan kenan yace sai hadisi na biyu an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala lamma asra nabi sallallahu alaihi wasallama ja kaka ne ko eh lamma saka annabi sallama ja'ala yaga shahul karb arsa maliku yake cewa ayan san waye Anas ko harbin manzon Allah ne aikin sa har yar har manzon Allah ya rasu shi dan aikin gidan manzon Allah ne me manzon Allah hidima ne in dai annabi na nan to ga Anas gefan shi me za dauko me za a siyo me za iyo ba rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da rashin lafiyar manzon Allah nauyi yawa jalaga shahul karbu sai rashin lafiyan yake zanto kamar su ma yana daukan manzon Allah saka ga yanayin jinya ta yi tsanani ta yi ƙarfi sosai ya ce faƙalar fadima yar manzon Allah na fadima take cewa ta zo duba babanta gashi a kwance ba lafiya radiyallahu anha tace wa karba aba tace wayo Allah damuwa da jinya na babana wannan jinya ta mahaifina kamar tana koka rashin lafiyar manzon Allah a matsayinsa na ma'aibinta sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah ya ce mata laysa ala abiti karbun ba'da al-yawm kwantar da hankalinki ya Fadima ko ayan san wata ce Fadima ko manzon Allah yana kaunarta in ta zo gida ziyara gun manzala sai ya tashi da kansa ya taro ta yayi murna da ita yana mata lale marhabi saboda nake kaunar tana na Fadima sai ya aje ta kusa da shi ya nuna mata sau da kauna ya ce Fadima wata tsokar jiki na ci ina fata an gane ya ce kwantar da hankalinki mahaifinki daga yau ya rabu da damuwa ya rabu da kunci ya rabu da jinya saboda shi ya san cewa a yau zai yi fashi zai koma ga Allahnsa to daga an marsu kuma ba an bar jinya ba shikenan yace ba kina tausaya min saboda ina cikin tsananin rashin lafiya ba to kwantar da hankalinki daga yau din nan mahaifinki ya rabu da jinya ya rabu da kunci ya rabu da wahalar rayuwa kamar yana da rashin jiki nan sallallahu alaihi wasallam falamma mata ana wannan yanayi sai manzon Allah ya cika ya rasu ba a taba ganin bakin ciki a duniya irin ranar ba har da ke cewa da wayona da hankalina manzala ya shigo garin madina ba mu taɓa ganin rana ta farin ciki da haske da jin daɗi irin wani rana a madina ba ya ce kuma ina nan manzan Allah ya rasu a garin madina ba mu taɓa ganin duhu da kunci da bala'i da musiba da baƙin ciki irin wani ranar ba ya ya madina da aransa a ce yau manzan Allah ya rasu kana garin kana gabansa ko ga ka a kofa gidan shi ya zai ji kaga wannan ai dole a tausaya sahabbai ko ya zaka ce duk wanda wani abu ya same shi na bakin ciki ko na an mara rashi mai karfi babanka ne da su a a danka ne a mahaifiya a a yawaye dinka ne ka ji damuwa ka ce ka tuno rashin da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza su yanzu a Saudiya za ka galibin su ba suka nuna damuwa yadda muke yi ban aka yi mutuwa nan ko musamman irin su madinan ma to ga manzo Allah kwance kuma wa zai mutu kana wani bakin ciki ko ba shikenan ba sai aje a masira a mara addu'a Allah hada mu da lafiya shikenan kalas kowa ci gaba da abin da yake kawai yace da manzon Allah ya tuka har take cewa ya abata ya babana tana kokawa tana jin zafi da radadi na rabuwa da manzan Allah mahaifinta ta ce a jaba rabban da'ahu babana ya amsa kiran Allah mana Allah ya kira shi ya karɓarinsa ya amsa ya abata ta ce wayo babana ko? jinsa fi da su ma'awahu ta ce ya babana wadda ake masa ƙarshen makomarsa matabbatarsa idan sulfir da haka tana tabbatarwa da matsayin mahaifinta a lahira wanda kuma wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tabbatar hadisi cewa ita ce tafi kowace aljanna daraja da matsayi a da aljannoni yace in za ku roki fir aljanna ma a gun Allah to ku roki Allah ku firdausi to shi kuma manzon Allah a firdausin ma yana first class shine kololuwa matsayi ne kwaya ɗaya da Allah ya ajiye a aljanna gaba ɗaya mutum ɗaya aka ajiye a halittun Allah ya ce ku taya ni addu'a ina so Allah bani wannan matsayin ya san fa nashi ne amma saboda tawaru'u domin ni kuma da kai mu samu albarka sai koya maka roƙa masa matsayin in ka roƙa kuma sai Allah baka darajoji ya ma albarka ko mu zalla ce ka kaga annabi rahama kenan sallallahu alaihi wasallam tace ya babana wanda muka mutace ce aljanna firdausi tace ya abata wayyo babana ila jibril nan ahu za mu kai sanarwar rasuwarsa ga jibrilu ma'ana tana yi wa jibrilu makamar ta'aziyya na daga yanzu ba zai ƙara dawa duniya da wani wahayi daga Allah ya faɗa wani a cikin mutane ba ina fata an gane tana nuna da matsayin manzon Allah da kuma damuwa da bakin ciki da shiga kunci na rabuwa da manzon Allah suka ce malamai a wannan ya halatta mutum aka masa rasuwa ya nuna damuwarsa amma fa ta hanyar shari'a kada ya faɗi abin da kuma shari'a ta hana tun daga manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya zo an yi masa rasuwa ɗansa sayyidina Ibrahim ya zo zai cika sai manzon Allah yana kwarar da hawaye sabi ce ya manzon Allah kai ma kana kuka kuma ka hana mu yin kukan aka yi mutuwa ya ce a'a ba kuka da zubda hawaye aka hana ku ba shi zubda hawaye yayin da kaga wani zai mutu a gabanka ya ce wannan rahama ne tausayi ne Allah ya sakawa a zakatan bayinsa ko kuma yake cewa ya kai Ibrahim lalle zuciyoyinmu suna cikin damuwa na rashin karzami ko da muka yi amma harsan mu ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah yarda da shi a faɗa amma lalle tabbas mu muna damuwa game da rabuwa da kai da muka yi haka maka yi da su babu laifi don ka nuna damuwarka ko ka zubda hawaye abin da aka shi ne kera kana kururuwa kana ihu na bin na lalace na shiga uku yau bango ya faɗi komai suke cewa yau madogaran mu ta ƙare yau kuma gawa aka bar mu wani haka za ka mun agunwa ka bar ni to wannan haka babu kyau ina fata an gane amma kai kuka saboda damuwa na mutuwa wannan alama ne ma na imani da kuma tausayi daga take cewa falamma dufina bayan an binne mazalla an dawo qala take cewa na Fatima ko qala Fatima radiyallahu anha aqabat anfusakum an takhussu ala rasulullah at-turab tace yanzu ya Anas ranku yayi dadi kun ji dadi hankalinku yanzu ya kwanta kuka zuba manzon Allah ƙasa kuka binne shi suka ce malamai wannan kalmar ya ya zai ta ji a zuciyar Anas ya zai ta ya zai fuskanci faduwa da wannan maganar suka ce amma amsar shine manzon Allah shi ya ce ayi haka shi ya koyar da haka kuma haka yi mutane da aka abin da aka yi ba laifi aka yi ba daidai ne sunnar manzon Allah aka bi kuma shari'a aka bi dama menene ibada bin abin da Allah ya ce a bi da kuma hanuwa daga abin da Allah ya hana shine ibada ba wai sai ranka ya so ba ko ba ka bane yanzu abin da wadanda ba musulmi suke yi ba a samu akwati mai tsadar tsiya a saka gawa a ciki wasu ma saka masa wasu abubuwa ko kuma tun ya mutu da motar sa mai tsada a saka shi a motar a zama da shi a tona rami a binne shi ba ka sai faɗa ba waɗansu haka na arnanci ne ba kuma shi bane shari'a ba kuma shine alamun kuna son mutum ba dan kuka masa wannan abin ba gata bane gatan shine ka ba abin da Allah ya ce ayi sai kai sai kai ka samu lada shi da ya mutum aka mar shi ma ya samu lada shi yasa mu a gurin saka mutum a kabari sai a ce bismillah wa ala millati rasulillah kaga shine shari'a musulunci ko to yanzu ya kai Anas ranku ya ji dadi kun binne manzon Allah sai sai ta faɗo wannan a hali na shiga imuwa da imauta da shiga tashin hankali amma in ba haka ba ai shari'a aka bi daidai aka yi haka manzon Allah ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ga karantar da mutane kuma haka yi wa sauran mu da suka rasu lokacin shi ma yana rayi sallallahu alaihi wasallam yace wa an abi zaid haka ne ko wa an abi zaid usama bin zaid ibn bin harisa مولا رسول صلى الله عليه وسلم وحبه ابن حبه wannan hadisi daga baban zaidu sunansa usama bin zaid zaidu bin harisa yantaccen bawan manzon Allah asalin baban nashi shi bawa ne na na Khadija sai ta ba manzon shi kyauta shi kuma sai yanta shi shine zaidu bin harisa na fata an gane da yanta shi ya rayu a gun manzon Allah har ya masa aure har ma ana cewa zaidu bin muhammad saboda tsabarin zala mai da shi a matsayin kamar ɗansa to kuma mazala yana ƙaunarsa fiye da inda mutane suke tsammani yana son sosai sosai kuma sai ya haifi ɗa sunan ɗan usama sai zanto mazala yana son baban yana kuma son ɗan kaga shi ɗan gatan manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa ƙala ya ce asalat bint ko haka ne ko asalat bint nabi sallama ilan nabi sallama yace wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah ta turo dan sako zuwa gurin manzon Allah take cewa inna ibnillaha qad yuhtadara tace ya manzon Allah ga dana zai rasu ba lafiya ya zo gargara fashhadna ka zo gidanmu ya manzon Allah yar manzon Allah ce fa ta turo mar dan sako ya manzon Allah ga dana ba lafiya zai rasu ina so ka zo gurin to barka ji sunnar manzon Allah saboda idan ka je za ka iya hana ya mutu za iya hanawa zai iya rayuwa don ka zo to haka da ke manzan Allah abinda da koya mutane shine tauhidi da kuma matsayin Allah da aikin Allah sai aika mata sako cewa farsala ilaiha yace ku je ku ga mata yi quri assalamu ku ce ina gaishe ta wa yaqulu kuma yace a ce mata inna lillahi ma akaza wa lahu ma da wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na fata an gane eh ya ce fasirwa ta sik ya ce a ji a gaya mata lalle abinda Allah ya karɓa na ɗan adam duk wanda ya mutu dama na Allah ne Allah ne ya ba da shi kuma ya karɓi kayan shi abinda Allah ya baka na haihuwa na Allah ne ajiya ya baka wata rana zai karɓa in ka san ganewa mutum ya ɗauko ajiyar wani abu sai Allah ajiye min wannan sai da fiyarsa shekara ɗaya biyu uku hudu biyar in kai kasan shari'a za ka riƙe ba matsayin naka ka mallake shi kuma nan da ya dace ba na kaya na za ka je wani damuwa na bashi kayan to haka ne duk abin da ka gani a duniya asalin hina Allah ne ba mutum sai Allah ya mallaka ma da a matsayin naka ne amma sai dan ba Allah bane kira shi halitta shi mutum nawa ne suke aure ba sahihu ba ba su da adadi amma kai sai kadara ka haifi yaro kuma sai ka kiraye da shi kake cin misali kan ne shi ya girma kuma kake cin kai ma nashi amfanin to da kuma Allah ka rabe shi ya mutu to menene abin da hankali mai karfi a ciki dama kayan Allah ne kuma ya karba ajiyarsa ya ta gaya mata inna lillahi ma'aba abinda Allah ya ba ma akaza abinda Allah karba na dan adam ba idan yazo mutuwa dama na Allah ne walahu ma'aba kuma duk abinda Allah ya baka a duniya to na Allah ne ya baka shi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma dan haka duk abinda Allah ya yi a duniya ya masa wani adadi wani adali wani lokaci sananne cewa ran kaza ga watan kaza abu kaza zai tashi a aiki a duniya an aifuwa ne yau kaza to ranar ka zai shekara kaza da kwana kaza da minti kaza a duniya haka Allah kaddara kowa da kowa daga lokacin kuma yayi shikenan kamar dauke wutan nefa kamar kashe mukunnar wuta ne shikenan kai an gama yasa Allah ya kalubalanci duniya ma gabaki ɗayanta yace falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin kuna kallo dan uwanku zai mutu ba abin da za ku iya masa haka za ku haƙura ga rai ya zama ƙoshi yana shashsheka yana numfashi sama-sama ba abin da za ka yi kuka za ka yi kalmar shahada za ka yi haƙuri za ka yi ba dai wani abu da za ka iya na dadara domin dama na Allah ne kuma zai karɓi kayan shi sai koya mata a faɗa wa ita wannan yar manzon Allah cewa me yace ta yi haƙuri faltakum faltasbir wal tahtasib ta yi haƙuri kuma ta nemi lada a gurin Allah ma'ana ba sai na zo ba in na zo ni zan hana ya mutu kamar hamza za ka koya mata adalinsa ya riga ya zo dama shi kayan Allah ne shi ya baki shi zai kuma karɓi yanzu to ba mai hana a karɓe shi da aka ki ya haƙuri da ganin ɗanki zai mutu a gabanki walta ta sif kuma ki yi haka ɗin da niyyar neman lada a gun Allah mana kada ki laki kada ki kururuwa ko ta kwalle da ta tashi ga ukunta yau tashi yau to asirinta ya tonu ko ma daga ne ta mata samu ba abin nan heart attack kaga wannan wani yaro su shi ma nan da nan kawai faɗi sai mutu shi kiran to nan alamu na rashin haƙuri so ake duk abin da ya so maka karɓe shi da yadda ya zo ka yi haƙuri ka bar wa Allah lamarinsa sai ka rike kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan shi marar lafiyan mutum ne baligi da hankalin shi da wayansa sai kana masa kalmar shahada ka ce ka ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah wannan shine akin da kai a gaban sa ba ihu zaka yi ba ba kuka zaka yi ba haka zaka yi tai in ka kasa faɗa maka idan kai ta mai kaiwa kana kalmar shahada in Allah kaddara masa wala Allah sai ya karba yayi kuma ba wai ganin bai furta ba kace bai furta ba ta yi yayi amma kai ne baka ji ba ina fata an gane ta yi mutun ya kalmar shahada yau din nan ba da lafiya na kunce amma daga nan bai ƙara magana ba har bayan kwana uku ko kwana hudu ko sati kuma ya rasu ba ana yi ba kaga wani ba ya magana to kuma ya kalmar shahada kusan da sati daya kuma ya mutu a kai to haka ba za ka ce bai fuskar kalmar shahada ba haka duk musulmi da ya mutu ana masa kyakkyawan fatan cewa ya cika da kalmar shahada saboda akan ta ya rayu akan ta yake kuma abubuwansa kuma ya dala ita sai da idan mushriki ne ko zindiki wanda yake daukan cewa akwai waɗansu da suke da siffa ta ubangiji akwai wani ba Allah ba da zai iya rayawa ko zai iya kashewa ko zai bada arziki ko zai yaye cuta ko zai saukar da bala'i to me wannan kidan haga shi wannan kafiri ne zindiki ne to amma duk musulmin kirki kana masa fatan ya tuka da kalmar shahada Allah samu dace yace daga ta ya hakuri ta nemi lada a gun Allah ma'ana shi ba zai je ba saka tuna karantarwa ce mai matukar muhimmanci da kowa ya kamata ya fahimce ta na fata an gane kaga mu wai musamman bakakken mutane muna da imo cewa da rahin tauhidi dan aka samu mutuwa ko galibin babu da cewa mu da aqidar ba ta da karfi gaskiyar magana malaman mu suna karantar da mutane addini amma galibi ibadat ake karantar da mu da mu'amalat da kuma sauran adab amma asalin aqida tauhidi yayi karanci a kasar mu kaga abu kadan ya jigita mutane ta ce maka wani ya rasu a madadin ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yi addu'a kuma ka ce Allahumma gafir li fulan ko kamar sa addu'a suka ce wani ba me yasa mai asidan yayi da zuba na gani ta ana da rai kida ne yayi dai ai ba ba kida ne wannan ko sai ba lafiya za a mutu ah na Allah ne ya har sai ya rasu kai ka sai ka masa addu'a take ka ce Allah ka ji kanwa ne ka masa rahama kamar kaza kaza ka masa addu'a shikin a ji magana kuma za su rasa amma ga zan fara da jefa har ya ce mun kaza har na ce kaza kuma ya zama da shine kiran mu da zuba ni ma na gan shi ni ma fa shikenan a shi to haka wannan suka ce duka rashin aqida ne rashin aqida ne ya shiga cikin mutane ko to ya kai shi za a yi sai an yaƙi abin sai ka saba ranka in aka tayar san karka da karka wannan maganar kai kawai kai istizai kuma ka masa addu'a shi wanda ya rasu Allahumma ghafir lahu warfad tawfil mahdiyina wa afsah lahu qabrahu wa nawwir lahu fi daga nan maka masa addu'a to haka ya kamata kai kuma sai ka tafi za a sirrasa sai ta ma karfe kaza salba mai yukan muje mu shikenan kai shi lokacin tafiyar ka kawai karka tsahira da mutane ka tafi gaba kawai amma kadan ne ka zaci ah Allahu akbar da zuba ji to kuma kuma kai ka shigo da wani abu kamar daga nan saboda mun saba da yawan maganganu ina fata an gane ya ce ina muke ya ce fasalar ilaihi tukusimu alaihi laya a tiyannaha sai ta ƙara turo maɗansa ukaro na biyu ta mara rantsuwa cewa ta rantsi wallahi sai manzan Allah ya zo wani al'adar larabawa ne suna da ɗabi'ar cewa in mutum ya so kamar wani abu sai ce na rantsi da Allah sai kayi kaza to haka kuma an kantar da kai cewa in har dan uwan ya rintsi akan wani abu yake so kai to in dai abin bai saba shari'a ba kai abin dan ka hana shi kafara kuna ganewa kamar ma mu anan galiba ma dabiyar mu bace ba mu saba da mu da haka ba ai sai da kai mutum magiya kace dan Allah ka zo ba ana yi ba kaga magiya daban rantsuwa daban magiyar roƙonka ne dan Allah ka zo ka ce da Allah ka yi haƙuri ba zan samu dama ba haga mun zauna lafiya amma da ka ce na rantse da Allah sai ka zo to haga an shiga babbar magana to an nan ne ka shiga akwai da kai ka fara to Allah ba zan zo ba sai tuma Allah ba zan zo to haga an samu matsala ko to ta ce manzara ta rantse da Allah lalle sai manzan Allah ya zo gurin ɗanta da zai rasu da haka matsayin manzan Allah haka dole sai kama hanya kuma aji don a barantar da ta ga wani ta amma ga riga mata karatun tun farko cewa ta yi haƙuri asalin ɗan Allah ne ba da shi in ya karɓe shi ma dama kayan Allah ne ta yi haƙuri ki nemi lada a gun Allah haka an gama tauhidi an karanta da ta ko yawa to sai ta yi rantsuwa ya ce faƙama sai tashi wa ma'ahu sa'ad bin ubada da sa'ad bin ubada wa ma'ad bin jabal da ma'ad dan jabal wa ubayy bin ka'ab da kuma ubayy bin ka'ab manyan sahabbai ne kowa san su aiko ya ce wa zaid bin sabit da kuma zai bin sabit warjalun da kuma sauran sahabbai waɗansu daban banda waɗanda aka mace sunayensu ya ce na miki faru felar su salama asabiya da ya je gurin gidan nata sai aka ɗauko yaron da zai rasin sai aka miƙa manzan Allah shi ya karɓe shi gashin ya zo gargara ya ce faƙa da hufi hijirhi sai zon da shakan cinyoyinsa wa nafsuhu ta ƙaƙa ran yaron yana kai kawo ba na zo dab da fita za a ga mutum ya zo mutuwa abin numfashi ya dawo makoshinsa kirjinsa za ga na wani irin numfashi wanda baka taba ganin irin shi ba baka saba ganin irin shi ba in ya fita baya dawa da ya kamata mana ransa na alamun dab da fita ya ce fafadat ainahu da mazala ya ga wannan sa gina kwararar da hawaye sallallahu alaihi wasallam faqala sa'ad sai sa'adu ya ce ya rasulullah ma haza ya manzo Allah me kuma wannan ne kaman kana kuka ko saboda sun san cewa Allah ya hana yin kuka in aka mutu to ba san wani irin kuka aka hana ba kuma yanzu ga manzo Allah yana hawaye me ya kuka asalin kuka me kuka hawaye ba bane kuka shine kuka hawaye ai ya manzo Allah ya kuma kake hawaye kaga ya karantar da su cewa kar a yi kuka gashi kuma an gashi yana yi ka zaka tambayi to me yasa shi yake wannan kuma shine karanta wata sunna duk girman ka amalinta to dalibin ka da tambaye kanka abin da ba daidai ba ya kai da aka rama kallaya kaza wannan ba rashin kunya bane daidai ne wannan dan ka masa bayani na ilimi kace ai kaza da kaza da kaza da kaza kenan haga shi gani shi ma sai ya dauka ko yace ya manzon Allah menene kuma da kana kaman kana kuka fa qala sai ce hazihi rahmatun wannan abin da ka gana na hawaye yace rahama ce tausayi ne jin kai ne ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi Allah na saka tausayi a zuciyar bayinsa wa fi riwayatin a wata riwaya cewa fi qulubi man yasha min ibadihi yana sa tausayi a zuciyar wadda Allah ya ga dama a cikin bayinsa ai wani ko me za a yi ba zai hawaye ba ko bare ma yanzu da bala'i ci mutane sun zama ɗan ƙwaya sosai sosai tibira suna shan ƙwayoyi iri iri wata ƙwaya idan mutane a wata sau ɗaya ka shan ta ƙwalli ɗaya a wata sau ɗaya kawai sha kowa ya mutu ba zai iya kuka ba a duniya hawayensa ya kafe shi kuma ba zai wai za saka shi da rinka jin daɗi Allah ka tsare mu da zuri'ar mu zai sha kwalli ɗaya kawai a a a duk wata wai rinka jin praise ba praise sai dariya mu duka din sai ta dariya haka kawai ta fa kyalkyale da dariya Allah ka tsare imanin mu masu yi kuma Allah shirye su ya Allah yace yana saka ta azukatan bayinsa wadda ya gida mara gaci ya ce wa inna ma ya rahamullahu min ibadihi an ruhama ai abin sani kadai Allah yana tausaya wa bayinsa wanda su ma suke tausaya wa mutane Allah yana tausaya wa mutanen da suke tausayin al'umma duk mai tausayi mai jin kai mai ihsani zaka samu shi ma Allah yana tausaya masa Allah jikan daga cikin malamin ba rasuwa ba Allah kara masa lafiya da ransa malamin mu ne in za fara karatu bayan addu'o'i na bude karatu sai ya ce ibn nan ar-rahamau yarhamuhumur rahman irhamun fil ardi yarhamukum fis sama kullum wannan shine karfaran karatun sa kafin a fara shiga cikin darasi sai ce ar-rahamau yarhamuhumur rahman tabaaraka wa ta'ala masu jin kai masu tausayi Allah mai rahama shi ba tausaya musu sai kawo hadisi da aka irhamun fil ardi ku tausaya bayin Allah da suke nan kasa ya rahama kuma fi sama Allah da yake sama sai tausaya muku kana san jinkan Allah to ka jinkan waɗansu ka so Allah maka ya taimaka maka to taimaki wani bawan Allah sai ka samu taimakon Allah cikin zaman lafiya shikenan yace ina mi wa ma'ana taqaqa yace ta taharraka wa tadadari yace shine ran yana kakakin fita yana wannan irin karan fitar da kenan suka ce wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa kamar haka na farko akwai fawwala wa Allah lamarinsa yayin da aka samu babbar musiba ba musiba a duniya kamar rasa ran wani na fata an gane a ce wani na kai da su shi ba zai dawo ba duk abin da ka rasa a duniya dukiya menene za ka iya samun wanda ya fita nan gaba in ka yi haƙuri amma rai fa in ya tafi ya tafi kina har abada wannan da ya rasin ba za a ƙara samun irin shi ba sai da aifi wani kafin ya zo shekarun da wancan yare su kuma karanta ma kai maka mutu da ga dai ana son ka yi haƙuri ka jure yayin da ka samu musiba ta mutuwar wani daga cikin mutanenka ka koya zuciyarka wannan haƙurin kuma ka yi haƙurin dan Allah da niyyar Allah ya baka lada ba za ka ji haushin Allah ba ka ce ya Allah me yasa ka mun haka ko za ka ji faɗa wai ya Allah dan me ka ɗauka mun wani na saboda nashi ne ko naka ne ba dan Allah ka ɗauka an san menene abin taron kare a ciki dama nashi ne to sai ka koyi wannan abin sannan kuma ka koyi haƙuri da juriya ko me ya same ka a duniya sannan to mai haƙuri kuma kai haƙurin dan Allah sai Allah ya baka lada sannan kuma a sandar kai ma kai haƙurin sai ka ga an jikan wanda na kan ma da zai rasa Allah ka samu dace yace sai hadisin mu na gaba shine hadisi wa an suhaib ar-rumi din kenan dai radiyallahu anhu annar su sallama ƙala kana malikun fi man kana ƙablakun ya ce manzalla ya ce wani sarki daga cikin sarafin da aka yi kafin ku kafin al'umar manzan Allah kenan ya ce an yi wani sarki ya ce wa kana lahu sahirun yana da wani bokan sahi sarkin wani sarki ne a zalimi da beri mai ƙarfin mulki mai ƙarfin faɗa aji har ma tsabar isa da ɗaukakansa na mulkinsa mutanen da yake mulka ma suna bauta mar kai tsaye shine kamar allansu saboda tsabar da ya kase ta amma haga yana amfani da da boka yake amfani da matsafa in ya ce kaza za a yi kaza sai kaga an yi kaza in ya ce a kashe wani kawai ka je gida ka kowa wani aljina shaƙi ka kamu shi can to tsoron sa ake ji fiye da kima bauta masa ma ake a ƙarshe daga baki da ya ce falamma kabira da wannan bukan ya girma tsufa ya cin masa kada da malaki sai ce wa sarki inni qad kabirtu lalle tsufa ya cin mun shekaru sun yi yawa fab'as ilayya gulaman uallimuhu sihr ka turo mun wani yaro matashi wani saurayi in koya mar wannan tsirin da ake in koya mar tsafe-tsafe ma'ana ko da shi bokan ya mutu to wannan yaron ya ci gaba da abin da ake yi na tsafe-tsafen da ake kenan ko suka ta haga a ƙarƙashin wannan ma za ka gane ashe duk wata al'umma tana samun ci gaba ne in suna ba wa matasansu dama akan komansu ko banda Najeriya amma ko su Najeriya mai shekara 90 da yake neman shugaban kasar Najeriya mai shekara 70 da yake neman gwamna a Najeriya to haga yau za haga ba sai a hankali ko to sai san da Allah ya jinsa kuma shikenan sai abin da Allah yake so shikenan suka ce kai yace ka tura min wani yaro matashi in koya mar shi ma sihirin nan saboda suka ce shi matashi yana saurin koyan abu kuma ya koyi abu yana haddace abin bahi da mantuwa sabanin babban mutum mutumin da ya shekaru da yawa ko da ba da nauyin iyali za ka samu ƙwalwarsa ba kamar yaro ba ce yanzu mai shekara ashirin da ko goma sha ai ba ɗaya ke da mai shekara hamsin sittin ba ba ɗaya suke ba komin su ma kawai ba ɗaya ba ne fa ba sa ilaihi gulaman yu'allimuhu saka tura masa wani yaro matashi dan yana koya masa wannan tsafin wa kana fi dariqihi ila mal ila ila ko ila salaka rahibun shi yaron in ya kama hanya daga gidansu ko daga fada zai je gurin boka don koyan tsafi to sai gamu da wani rahibun wani mutum mai ibada rahibi wani malami ne yana nan a zaune mai ilimin addini ne amma dan yi gurin na dan boye saboda galibi a wancan lokacin aka samu duk malamai tun da galibi za a sun fi yawa sai ɗanyo kansa wata ‘yar bukkarsa ko ɗan wani gurinsa haka ya kebe a ciki kullum a cece wuni kayansa ba ruwan da mutane ba ya shiga hurumin mutane barintana ya ji mai suke ciki shi kawai abin da yake na ibadarsa shi kenan ya haƙura da ɗan guntun gayansa gayan fura ya sace bai cinye shi ba ya ɗan ci haka dai ba ya damu da duniya ba ruwan shi to akwai irin wannan rahibin wani malami a kan hanya ya ce faƙa ada ilaihi in gaje sai ya zauna a gurin wannan malam wa sami'a kalamuhu sai ya ji maganganun da malamin ke faɗa na ilimi na karantarwa fa ko nani fa adabu sai abin yana burge shi sai ji wannan irin kalamai ne na ilimi saboda ai wahayi ne ilimi ne qur'ani ne ko hadisi a yanzu ne kenan in ma a dadin ne haga ai galibi tun da malami ne yana da alaka da littafin da aka yi wasu annabawa da suka yi zamani kusa da shi kenan yana da ilimi da na addini to zai rika faɗan wani abubuwa ne wanda shi bai saba ganin su ba anan kuma abun mamaki abun burgewa kamar a yanzu duk wanda zai maka magana da hadisan manzon Allah za ka ga ya kama ka wata irin waye wanda baka taba ganin irin ta ba duniya yasa duk mai ilimin hadisi da ya san hadisi da kuma imani akan sunna duk inda ya shiga a duniya to ana bukatarsa kuma mutane su ji daɗin zama da shi saboda komai shi a waye ake don maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama yace sai abin yake ba shi yake burge shi yake jin daɗin maganganun wannan malami yace wa ko wa kana idza tasahira in ya gama jin maganar malami sai ya je gurin shi wannan matsafin dan ya je ya ji kuma abin da shi ma zai koya mishi ko ya ce marabin rahibi kada alai na ne ha marabin rahibi sai nan to in zai je gurin buka koyan tsafi to sai ya tsaya a gurin wannan malamin ya ji kuma karatun malami ya ji wa'azin malami kuma sai ya tafi wa kada ilai sai zauna ya ce fa'ida ta sahira to idan tuna yin latti zuwa gurin bokan kenan mai yiwa ya saka man lokaci mu dauka cewa ya ce ka zo karfe tara sai kuma tafi daga gida kamar takwas da wani abu ya tsaya a gurin malami ya ji bayanan wa'azi bayanan ilimi har yi lokaci zai tafi bai sani ba dai an karaba misali ka ce goma ta yi in gaje gurin boka don ya ɗauki kuma tsafi to sai boka yamar bulala ya tsana shi saboda me so ake koyi abin da za a koya masa za ka za masa punishment don yin bayawa abin muhimmanci kamar ɗan sakandare ko ɗan firamare ba na masa punishment da bulala ba ai dan ya mai da hankali game da wannan abun da za a koya masa ne daga sai shi bokan ya ce fa darabahu sai da ke shi fa shakara laka lil rahibi da abin ya masa yawa shi kullun sai lati saboda zai tsaya ji karatu a gun wannan malamin sai yake gawo shi malamin shi fa ga harin da yake ciki ana koya shi ne koyan tsafi a gurin bokawa ne in ya tsaya kuma nan koyan karatun addini sai ɓata lokaci in ya tafi gurin boka kuma sai mai duka kullum haka ke fama da ransa don Allah ya zai faƙala sai ya ce masa shi malamin iza ko na ne jita sahira faƙul habasani ahali kaga ga dabara in ka je gurin boka ya ce a kare ta kace eh a gida ne aka tsere ni aka saka ni wani aiki kaza kaza kaza kaza kaga an koya mata dabara kiran ko mhm yace wa idza ina ne wai za ka ce ta halaka in kuma ka ji tsoron karka koma gida a ce ka daɗe ba ka dawo ba mai ina ka tsaya to su masu kace musu habasa ne sahiru boka ne ya riƙe ni ya ci gaba da koya min abubuwa an ba shi hanyar da zai kubuta don kar a je a halaka shi ko kar a masa rauni ya ce fa bayyana ma huwa ala zalika yana nan a wannan yanayi ya je gurin boka ya tsaya a gurin malami kullum haka ke tafiyarsa ya ce iz ata ala dabatin azima sai wata rana akan hanyarsa sai ga ta dabba ta fito daga jiji ta tsare hanya babbar dabba naman dawa irin mugun naman dawa ne ya tsare hanya ba a iya wucewa tsoronsa ake ji kuma ya ki gudu ya ki tafiya ta ga an gama da wata tashi hankali ko ya ce sai ga wata babbar dabba ta tsare hanya babba ya ce habasatin nasu ta hana mutane bin wannan hanya faƙala sai shi yaron nan ya ce aliyauma a'alam as-sahiru afdal amir rahibu afdal yace yau kam zan gwada zan gano tsakanin boka da malami wanne ne yafi daraja wanne ne yafi daidai yau dai zan gane zai wata jaraba shi da kansa kenan ko haga yake matashi ne yana da basira sosai sai ya dauki wata dabara da zai amfani da ita yace fa kaza hadaran ta dauki wani dutse fa qala sai ce Allahumma ya ubangiji in kana amrul rahibu ahabbu ilayka min amri sahiri faqatul hadhihi dabba yace ya Allah idan al'amarin malami shi yafi soyuwa gare ka akan al'amarin boka da yake tsafi zan jefi dabban nan Allah in na jefe ka kashe ta ta mutu kaga shi abu ne dauki jaraba sa kenan dutse ya rike a hannunsa sai ya addu'a kaga saboda me yana zama a gurin malami ya san waye Allah shi tun a lokacin tunda kula na masa bayani na addini to sai kuma gurin Allah kai tsaye bai ce shi da kansa kashe dabbar ba ya Allah idan al'amarin malami shine gaskiya shine daidai a gunka to ina jifin Allah dabbar ta mutu kawai ka kashe ta ta mutu ya Allah ina ba ta an gane yace ina miki eh farama ajhatta menene yimdiyan nasa ta mutu kowa ya huta a wuce ta gaba tafiya kawai yace faramaha sai jefe ta faqatalaha yana jifan dabbar kawai ta mutu kaga yanzu ya samu yaqini cewa al'amarin malami shine daidai shi Allah fi yarda da shi ba al'amarin boka ba kaga yanzu imanin sa ya tabbata kenan yace wa madan nas aka ta gaba da wucewa kawai fatar rahiba sai ya koma gurin malamin nan ya jagun sa fa akbarahu ya bahi labarin ga fa abin da ya faru ya ce Allah gafarta malam ai yau ga abin da ya fara ta wajen dawon makaranta sai na gamu da dabba katuwa ta tare hanya kowa na tsoron wucewa sai na ɗauki dutse na ce ya Allah idan al'amarin malami shine gaskiya shi ka fi ƙauna zan jefa wannan dabbar Allah ka kashe ta ina jifa kuma ta faɗi ta mutu ya gaya malam wannan magana na ba ta an gane eh faqala lahu rahib sai malamin ya ce masa ayya bunayya anta al-yawma afdalu minni kaji malamin gaskiya ko yace Allah sarki Allahu akbar yaro to haga yau din nan kai din nan ka fi daraja da falala a kaina tunda kai yanzu kayi addu'a kai tsaye ma Allah karba haga malamin sunna kenan inda malamin yanzu ne sai dai mai da kai muridin sa shi kullun shi ne shehunka kuma idan shi ya mutu sai dan shi malamin shehunka in dan ma ya mutu jikan shi da mashehunka kai kullum amuri ne kake kai ba za ka girma ba haga ya ba da dai bane wannan ko haga ba da dai bane wannan to shi malamin sunna ba haka yake ba yace lalle yaro yau din nan kam al'amarinka ya fi daraja ma a kaina tunda har kayi addu'a kai da Allah karba kana da daraja da matsayi to sai da kuma ka shirya za a gamu da jarabawa da kalubale na fata an gane eh ka shirya yace za ka gamu da wata jarabawa mai karfi in ka gamu da ita ina roƙon arziki a gurinka don Allah karka nuna ni karka ce ni na koya maka ka yi haƙuri da abin da ya samu gari ka ya tsaya can a gurinka kawai ya ce karka nuna ni ka rufa mun asiri ka rabu da ni na fata an gane ya ce ina miki ya ce kada balaga na amurka ko ma a raya to al'amarinka har ya kai haka ya kai yaro ya ce wa innaka satubtala tabbas za a darrabe ka fainibtalaita ko fainibtalaita ta ta dullu aliyya in an jarrabe ka da wani abu na wahala na matsala karka nuna dan Allah ma'ana ka rufa min asiri ka bar ni in gaganna koyan ina ta ibada ta ka bar ni har in mutu in koma ga Allah a haka tunda yanzu kai abin kai yanzu ya fara fitowa fili to wannan abin ba zai tsaya a haka ba za ka gamu da jarabawa kuma nan gaba domin duk inda aka samu shahara to ana gama kuma da kalubale a cikinta kuna gane sirrin ya zaka ce duk mai hankali baya sanya shahara in kuma shahara ta kama ka dole to kuma zaka dage ne da addu'o'i da sadakoki dan ka samu kaucewa daga sharrin shahara saboda duk abin da ya shahara to yana gama kuma da masifu iri daban-daban bakunan mutane idanun mutane waye din mutane saka kuma kan agdima wani bala'i ya kare mutum in ba mai yawan addu'a da yawan sadaka bane yasa duk wanda yake da fahimtar rayuwa baya ba kansa damar ya ta shahara boye kansa mutum yake ma kaga duk malamai a da an kace aka maka a almajirin ka ne ba zai taba dakata masa malami ba gashi ne babban malami a tsangaya shi ne mai darasu amma ka ce Allah gaba ta ce a almajirin matar kama da ya ce ma wai ma'ana shi dan kankani ne ma ko kuma ce dan kolan matar kama saboda tawaru amma mu kuma yanzu mutane mafa zai je so katuwar alkyabba ya nemo wani katar rawani ya nada kansa da kansa ko ba ka ya rinka yawo kullum da babbar riga da alkyabba shi dole shi sheshi ne to har da kwagiri ma kaji in kuma layin mutanen da ba na matsa zalabba ne shi kuma ya nemo wani koren hirami shi ma ya buga kowane kungiya da irin nasa kalar alamun malintar kaga wani amuni masifa ce ba zai jira ma a ce mana malin din ba shi zai nada kanhi da kanshi to wannan bala'i ne Allah ka tsare imanin su malaman gaske suna boye kansu karkasan su su kuma ne yanzu nuna kansa ga dole a san shi so kin ga doguri kowa ta shi ko ana ganin shi kowa sai akramu kallah ta wu wannan bid'a ne ma alamun sunna baya san haka ma shi hana ku zai saboda bid'a ne amma shi haka yake sa rika masa in ga zai ga ta amalan a bar shi sha Allahu akbar a musu addu'a a ta addu'a ka ba ka rike ta karfi Allah ka dare mi Allah mm yace to idan aka jarabe ka da wata musiba karka nuna ni karfa min asiri ka rabu da ni kawai ni ma ya roƙi alfarma a wurinsa wa kanal gulamu yibriul akmaha wal abrasa wa yudawin nasu min sa'ir adwa sai waye aka wagari shi wannan yaron yana yin addu'a makafi su warke masu tar albar su warke duwar jinya ka zo gurinsa zai maka addu'a roƙi Allah Allah sai yayi maka saboda imaninsa ya kai kuma sai Allah masa wani baiwa ya santo daga cikin wanda Allah ya karban addu'arsu da ya yi addu'a a kan abu kawai sai Allah karɓa take a kan mutum rangaranga ba lafiya sai addu'a ce ya Allah ka ba shi lafiya kawai sai a ga ya warke to haka labarin daga yaɗuwa a cikin gari ke ba ga ake ba kamar kuna zaman kuna na kadan ce ai wani mai magani ya bullo a ƙauyen jakubari wani can wani ƙauye fa saboda tsabar shedan da wauta kana birni a zaune cikin ni'ima kuma ka jiji wani ɗan wanka tafi da can wani ƙauye lungu ko ba magani fa dai ma na gaske na ilimi fa a kawai fo wannan ne fa wata shekara ana zaune aka ce wani ruwa ya bullo a nan arewa wani ruwa aka samu yana bullowa wani ya je kewaye gurin in ka zo kai ka bashi kuɗi sai baka ruwan wai maganin kuma da kuma ne aka rinka zuwa da mota mota mutane saboda tsabar jahilci kaga wannan duka rashin aqida ne rashin aqida ne wallahi na fata ana ganewa kuma ƙarshen aka sati uku hudu biyar ya a watsar da wannan kuma ya ga wani haɗin ya ƙarfata a wannan gurin daban kuma sai kuma ga an yi can maru haka ake ta rayuwa saboda babu aƙida babu aƙida dutse ko ana ta yi ko yana ma sai kawai a ce shi kenan kaga an tafi gurin shi kenan ya ce ana nan sai al'amarin yaro ya zama ya shiga cikin mutane yana ba yana warkar yana addu'a sai mutum ya warke daga dukkan waɗansu abubuwa na jinya da yake damunsa makanta ne kurumta ne jinyoyi ne ga sunan iri daban-daban ne ya ce fasami'a da lisul limaliki kana kadi amiya ana cikin wannan hali na addu'ar da yaro ke yi sai Allah ya warkar da wanda yake rashin lafiya sai wani babban bafadan sarki sarkin fa da tura akwai yaron ko tsafi sai ji labarin aiwa ne da ake tura shi wurin bokawa na koyan tsafi yanzu al'amarinsa ya yi nisa yana warkar da makafi yana warkar da kaza da kaza da kaza shi kuma a lokacin mutum ya makance baya gani babban mafarin sarki ne da aka sai taro kayan arziki dabbobi da raƙuma wane ne ya zo gidan yaro da su saboda shi ya riga ya makance na daga cikin bala'i mai karfi a duniya makanta na ido mutum ya zama baya gani sai dai haƙuri kawai amma babu ne marar daɗi Allah ka kiyaye mu wanda kuma suka makantar Allah ka ba su haƙuri da juriya amma abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske ya ce sai shi wannan bafadan da yake zama gun sarki sai da labarin yaro ya ce fatahu sai ya zo gurin shi bi hadaya kasira da kyaututtuka masu yawa faƙala ya ce ma hahuna laka ya ce duk abin da ka gani anan naka ne ajma'u ko ina ne duk abin da ka gani anan naka ne amma da hadi in an ta shafaita ni in ka warkar da ni ya ce masa duk waɗannan abin da ka gani ga dabbobi ga kuɗaɗe ga wane ne duk an kawo maka ya ce naka ne in dai har ka warkar da ni tunda ga shi mutumin da ya fito na ba lokacin ba musulmi ba ne bai san cewa Allah ne mai warkarwa ba yaro ba kuna ganewa shi addu'a zai yi ya roƙi Allah shi kuma Allah sai ya karɓa addu'arsa sai ya warkar da abin da shi yaron ya roƙa kace da haka duk wannan abin da ka gani anan naka ne in dai har ka warkar da ni fa'a kuna ne yace faqala sai yaron yace inni la ashfi ahadan ai ni bana warkar da kowa in ji yaron saboda imanin sa yayi ƙarfi kuna ganewa yace ni bana warkar da kowa ba ni nake sa kowa ya warke ba yace inna ma yashfi Allah ta'ala Allah ne yake warkar da kowa ma'ana ni addu'a nake in roki Allah in ce Allah a warkar da wani kuma sai Allah warkar da shi ma'ana ba ni nake yi ba to haka shine asalin sunna kenan ina fata kuna ganewa haka su yan bid'a sai alaka da aljanu ma sai ce ma karama ce ko yanzu ka samu gingime man dan bid'a da ya nisa da harka da aljanu ko ka ce aljani ko ka ce ruhani duk ɗaya ne kasan suna da wani abu na makirci ta ce maka a aiwa ne shi malami ne mai ruhanai ta mai ruhani ta ce maka yawai musulmin aljani ha ta daga aljani ne kawai ina fata an gane sai ka zaune da wata matsala yanzu nan sai ce maka babu damuwa me kake so a yi ta ai wani fayil dinmu ne yana gaban gwamna in kuma ka je monday aka buɗe shi akwai koyar za ku yi rama aiki ta karka damu zauna a nan kawai sai wani haka sai ce buɗe nan kana buɗe fayil ɗin naka gashi nan kuma ka buɗe fayil ɗin ne da gaske shi ɗin ne kuma sai ce ma cire abin da ba ka so a ciki sai ka cire kuma sai ka aje shi a gurin sai ka aje minti da ta buɗe ya ga babu komai an ɗauke ta ka ɗauka ka wannan wannan kai karama ƙarya ne aljani ne kawai aljani ne ba ta tsaya bace yana alaƙa da aljani ne shi yana ma aljani hidima ko yana bautawa aljanin kai tsaye ko kuma aljanin ya hana shi bautar Allah kai tsaye domin shi in za ka da aljani sai ya haraba ka da Allah dama sai ka gafurta ko ya ce ma ka daina rawala gaba ɗaya kwata-kwata kaga akwai musulunci eh ka daina rawala ko kuma ya ce ma a salloli guda biyar ka bashi ɗaya ka yi guda hudu sai ga wani daga cikin irin wannan mutanen baya sallar asuba ko baya sallar asar a cikin su zai zo ya azhar zai kaza amma sallar ɗaya baya yi ko kuma ya ce ma ka daina wankan janaba kwata kwata wankan janaba ka daina akwai sallah akwai ibada ko kuma ya ce ma ka yi komai amma har idi safiya zai fito ya tsaya shi bokan ya faɗe masu juda haka ya bauta markenan to duk alaƙa da haka tsakanin irin waɗannan bokayen masu rigar malinta da aljanu da suke abin mamaki to tsafa-tsafa ne da kuma sirri na aljanu kuma zai ba shi shi ƙa'ida shi wannan aljanin ran da kuma bokan ya saba wa ƙa'idar da bai ba shi to sai sai wasu dukan tsiya duka suke masa saboda an ce malam bai da lafiya eh sosai kuwa duka zai masa sosai na gaya maka yamma dukan tsiya ya zana shi Allah ka tsare imanin so ba na abin mamaki bane ko kana zuwa gurin wani sunan malinta kana shigowa ka ce ai alga ta malam ai na zo daga kai ta dakata ba sunan ka wani ba dan gidan wani jikan wani dan gari kaza abu kaza ne ya kawo ka ba duk sai faɗa maka duk labarin ka saka ji haka ne haka ne haka ne sai wanke ka sai ka fito ka ce ka wato waɗannan abin sa kuma mamaki ne suka ce ba ni mamaki domin ai kai din kana da attachment din aljani da kake da shi daga balagar ka hedan ya baka attachment din aljani guda daya ba ku rabuwa da shi kamar da Allah ya baka kuma mala'ika da zaka daga balagar ka ba to shi kuma da baka aljani guda daya shi shedan shine zai na maka radan a kunda cewa kai kaza mara kyau sai ka dautar wani abu ya faru sai wani abu ya ce maka kar kai wani kuma ya ce maka kai ba na yi ba to in abin sabo ne me ce ma kayin aljani ne mai cewa karkayin kuma shine asalin imaninka da kake da shi to dan imaninka karfi saka halatta mace ka ba za ka bi umarnin shaitan din ba kai abin da Allah yake so to ai kana da aljanni kai zaka aljannin boka kana zuwa zai tambayi aljaninka shi kuma wannan fa sai su wasa ganin junansu ba ya ce wannan sunan shi wane dan wane ga abin da ya kawo shi kawai sai ya faɗa ma sai ka tama miji kai kuma daga nan haka ko mai cewa ba za ta tsallake masa ba to duk tsafi ne kawai saddabari ne wallahi Allah ka shirye da su mu kuma ka ba mu kariya shi yasa haramun ne haramun ne haramun ne in abin sa ka je gurin wani ka ce waye maka ya duba maka ko ya maka addu'a kaza duk kuskure na ciki kai addu'a kai ka roki Allah mafita sannan kuma kai nazarin abin menene abin ya ya kamata a yi jinya ce ba lafiya ku je ku asibiti a je a bincika a auna a bangare guda kuma kuna ta addu'a Allah ka bawa na lafiya shi kun hada guda biyu kenan sai Allah ba shi lafiya shikenan abu ga ta kare amma ku je gurin wani ya muku wani abu ya tande ku ya ci mutuncin ku ba ta kudin ku kuma ya rawa ku da mutuncin ku Allah ubangiji tsare imanin ga su ba su da imani ma dama sai ga ga yana kauye fa sai ga je ka dan wani ba ka wani garin banza ta maka zaka 200 inda asibiti ka je ma ba za ka sa dubu ɗari ba a auna a yi tesis kuma baka magani shi ko da baka warke baka ɗan samun relief a abin asibiti a kuma akwai tsafta a ciki akwai kuma ƙa'idoji a ciki amma nan kai wani shashasha ɗan ƙauye kai nan kana birni kana wayan kama mai da kai gabi ya sa ka a wata bukka ta dubga maka sanda Allah so ne wani arraf kenan ai tsafi ne duk wanda ya gurin mutum ce wani abu ne nake so dan yi dalamalan a duba mana akwai sa'a ko ba sa'a shi wanda ya ce maka zai duba din matsafi ne in kai da abin da ya faɗa kuma ka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an koya maka addu'ar istikara duk abin da kake so kai wanda ba a san alherinsa ba ba a san herrinsa ba abu ne a boye za ka yi aure ne za ka yi wani bulaguro ne don kasuwanci za ka yi wata harka ta da baka san kanta ba haka abu ne a boye a iya cin riba a iya faduwa to zamu nan biyu maka kai sallah na fara raka'a biyu sai karanta addu'ar istikara ga tanan ta sunna da kanka za ka yi kuma kai din man kai ba mabarki ake yi ba ba abin da aka gani sai da kawai in ka fara kokarin yin abun za ka ji abun yana ranka ko kuma ya fita ko kuma an ta samu matsaloli ka ji kawai kawatsar da shi ko na taba ku labari wani abu ya ce idan ya fara daukacin yana muna samari ya san ya fara san yare ya yi istikara wata hejji kuma yana istikara kawai kwana ɗaya biyu kawai ya manta da ita kwata-kwata kawai ji kawai shi kawai ya manta wanta ma kawai ito ya san cewa wannan akwai damage ba kawai hewa da ta shi kenan kaga addu'a ta yi aiki kenan ba wani abu za ka gani ba kawai za ka fara aikin abun ko yana ranka har yanzu ko kuma duk wata matsala tana kakkaucewa babu matsala shine alamun Allah karba ko kuma wannan kifi daidai ko kuma alamun cewa wannan akwai matsala ga abin an samu matsaloli ko kaji abin ya ishe ka ko kaji abin ka manta da shi ma shikenan so yana musulunci amma ne kuna gaisa da shi bayan yana kai kai hakan hannunka yace a a wani kenan kaga zanan hannunka nan wato akwai wasu ilmuka fa a ciki fa kaga yanzu nan kana gidan abin nan ne wace ce faɗo wani wata sun taurariya surayya ko barƙila ko wani iskancin su can daban haka suke mutum to dan kai in sa'an ka ne sai ka kama hannun ka girgiza ka jibar da shi ka zare masa ido ka ce masa kirawai sha sha sha ɗan ƙauye wawa kawai in har gasan wannan zaka ɗaga kan talauci daga ga masa ka yi ka san wannan kake da talauci wawa tafi gasuwa da Allah ko ka tafi gona shi ke na magata kare wala ka aiki ko in kuma kana ganin ko babba ne dai maka wannan abin karka sassauta ba zan matsafi ne ba masa ahuwa suka warta ne ka ce ba na neman kamar agonka ni dan izala ne ko ba yake nan ba ka san in ka ce kana so gane ka ce mutane musulmi ne kai su ji hausa ji bakin ciki to ka dan izala ne an san kai duk wani wargi ba za ka yi ciki ba to ka ce ni dan izala ne shikenan ka gama da shi to ba zan karama magana ba ko da jimawa wani wani ya ce mana wai wai zai ban maganin bindiga in ce ni dan izala ne fa ce kai in ce Allah ya tashi da fito wallahi wallahi wallahi ya ya izala fa tun ya hebasa na ce tsab idan izala ya ce kai in ce wallahi kai ya fita ya tashi tafi shi kenan mun ba bai bayani ba daga nan magana ta kare to haka ake musu kawai magana ta kare hakan kuma abajin ka ne ko san ka ne ba ya kai artabu da shi ba ka cicciga hannun ka watsar da jika ce wawa dan kawai shashasha wannan ya kaso kawai ai da daga sadar tsaron salamu ta wannan ai shakiyancin banza kawai kan daga wata shashashi to na'am hmm anan za daya mutai akan nan kenan to a mu dan karsa kadan yace fa qala yace ko yace masa ko yace fa tahu bi hadaya kaza kaza amma makaranta nan ko yace la asfi ahadin yace ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala Allah ne kadai ke ba kowa lafiya ba ni ba fa in amanta billahi ta'ala da autullahu in kai imani da Allah zan roƙa maka Allah fa shafaka sai Allah ya baka lafiya fa amana billahi nan take sai shi wannan bafadin yayi imani da Allah ta'ala fa shafahu Allah ta'ala sai kuma Allah ubangije ba shi lafiya sai mu tsaya anan kaga mu ma sai mu ce Allah ka ba mu lafiya yawwa insha Allah ko mhm to kaga wannan shine tauhidi kenan shine aqida kenan yace Allah ne mai yi ba ni ba yawwa to sai mu tsaya anan sati da muna raya kuma sai mu ci gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah